أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadu Salihin har yanzu muna karatu a cikin Kitabul Ilm za mu tashi akan hadisi na 1383 بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم har wayo an samu wani hadisin daga abi huraira yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza mata ibn adama idan dan adam ya mutu in kada amaluhu illa min salatin duk ayyuka da yake na alheri sun yanke manzo Allah sallallahu alaihi yace sai dai ayyukan nan guda uku idan Allah ya taimaki mutum ya same su to shikenan waɗannan ayyuka ba za su yanke ba za su ci gaba da toho za su ci gaba da ci gaba mala'iku za su ci gaba da rubuta wa ɗan adam lada alhalin ya riga ya mutu duk wani aiki da ka ji cewa za a ci gaba da baka lada bayan ka mutu to kai kokari ka yi shi kai kokari ka aikata shi saboda me idan muka mutu kuma tabbas za mu mutu idan muka mutu Allah kaɗai ya san kwanaki da za mu yi a cikin makabari kamun a tashi kiyama mu dai alhamdulillah idan mun yi sa'a nan gaba mu ƙara shekara ɗari ɗari misali a cikin shekarun da muke da shi yanzu wanda ya kalli ni haka na ce yin amin daɗe kenan iyaka kenan ai to kaga Allah kaɗai ya san bayan an samu a kabari kuma shekara nawa za a yi kafin Allah maɗaukacin sarki ya tashi kiyama to wannan shekarun da za a yi duka za a ci gaba da ba mutum lada na irin ayyuka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi guda uku da farko manzo Allah sallallahu alaihi yace sadaqatin jariya wato sadaka wadda take gudana Allah madaukakin sarki ya gafartawa magabatan mu malamai akwai wadanda suka yi kuskure sai suka fassara wannan da cewa sadakan budurwa ko san da larabci jariya na ita ma budurwa ce yarinya suka ce sadakatul jariya wato sadakar budurwa kuma an yi sadakan a lokacin amma wannan sadaka ce wadda take gudana idan aka ce sadaka mai gudana kuma shine sadakokin da ko bayan mutum ya mutu za su ci gaba da naso makaranta na ciki masallaci na ciki tona rijiya na ciki ga sunan ga sunan ayyuka ne wanda ko da ba ka nan za a ci gaba yana nan mutum yana ta samun ladansa wajen Allah madaukakin sarki shi yasa nake cewa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi hali na dukiya ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa kuma tare ɗayan su ya rasu ko su biyu sun rasu bai musu sadaka ruwa ba to bai kyauta ba bai musu sadaka na ruwa ba in an ce sadaka ruwa za a iya yiwa famfo za ka ja amma za su ci gaba da samun lada ne kafin water board da yanke ruwa a rijiya za ka tona za a ci gaba da samun lada kafin ruwan ya kafe sai dai an yasa a abuhul za ka yi za a ci gaba da samun lada kafin ya tsaya kawai kenan idan mutum ya je wani ƙauye Allah ya taimake shi ya tona rijiya akwai rijiyar da ba sa kafewa ko yasa ba a musu za ka ga shekara aru aru suna nan kullum ruwa to duk ruwan da ya fita a ciki aka sha Allah maɗaukacin sarki zai yi ta ba su lada ana maganar iyaye da sadakar ruwa ne saboda akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da wani ya tambaye shi iyayen shi ne zai musu ya ce sadaka babu kamar sadaka na ruwa saboda shayar da ruwa akwai lada a ciki mai yawa da haka duk sadaka mai gudana dan adam ya yi kokari ya yi wa kai shi babban abin da ake nema shine dan adam yi kokari yi don Allah Allah ya sa mu yi don shi sa'annan au ilmin ilmin yutafa'u bihi ko kuma ilimi da mutum ya koyar ana amfani da shi wanda duk ya koyar da ilimi saboda Allah ya yi sa'a wanda duk ya koyar da karatu saboda Allah ya yi sa'a wannan shi yasa zaka ga malamai suna kai kawo kan mai koyar da karatu na musulunci shin za a biya shi kudi akwai wanda suka ce ba za a biya shi ba akwai wanda suka ce a za a biya shi saboda idan ba a biya shi ba mai zai ci shi yasa za ka ga magabata idan Allah maɗaukacin sarki ya ba su kuma abin da za su cin sai su bar magana a biya su sai ka ga maimakon ma a biya su su suke biyan masu koya wanda suke koya karatu shehu usmanu allah madaukakin sarki ya masa rahama tarihinsa ya nuna shi yake ci da almajiransa shi ne mai koya musu karatu kuma shi ne mai yake ci da su to haka na ake son in allah ya hore wa mutum amma idan mutum bai da shi aka ce dole zai samu kuma wannan ba yana nufin ya karɓi ladansa ba saboda ai karatun nawa za a baka idan za a kwata shi da karatun nawa za nawa aka baka aka ga bai kai biya shi yasa a cikin tarihin magabata akwai lokacin khalifofi da suka wuce an samu wani a bawan Allah mai dukiya ne ya kawo ɗansa wajen wani malami sai ya koya masa fatiha ya iya shi ne sai ya ɗauki kuɗi masu yawa kudi masu yawa ya zo ya ba wa malam ta gashi wannan sadaka ne yadda malamin ya yi cewa kamar an ba shi wani abu sai da ran mai kudin ya faɗi ya ɓaci ya ce ma amma dai malam gaskiya baka san darajar ilimi ba ina nufin ya ce ai ba abin da za a baka a duniya a biya ka ina nufin in ka koyar da fatiha babu abin da za a biya ka saboda ba abin da isa ya biya ka sai Allah saboda koyar da addini ai sanyar yaro ne a hanyar aljanna kuma idan mutum ya iya fatiha kaga ya iya abin da zai yi sallah da shi wanda zai yi ta yi har abada da haka aiki ne na ibada da haka abin da ake so wajen malamin da kare ya zama shi manufarsa kenan cewa ya samu kuɗi to yi wannan kuma ya rage tsakanin shi da Allah ya zama yana yi ne don Allah maɗaukacin sarki ya sa ‘ya'yan musulmi su samu ilimi Allah maɗaukacin sarki ya sa ‘ya'yan musulmi su fahimci musulunci su zama sun san Allah to ba laifi duk abin da suka ce duk abin da ya samu wannan Allah ne ya bashi kuma Allah maɗaukacin sarki matukar ya tsarkake niyya Allah maɗaukacin sarki zai bashi ladansa. to shi da mun karatun boko kaga dan kudi yake yi ko kun taba ganin wanda ya koyar da karatun boko yace yana jiran lada a wajen Allah na a misali a kaga shi da mun na duniya ne amma shi ma za a iya samun lada a ciki idan mutum ya tsarkake niyya duk abin da kan sani in an gyara niyya za a samu lada a ciki amma dai asalin shi kowa ya san dan duniya ake yi akwai wasu kwasa-kwasai da kaji su ma kasan na duniya ne ai na daga jin sunan su kasan kawai duniya ake nema da su kuma itan ce ake nema ba ma mai yin su dan yana nufin zai je shiga za a bashi wani abu a lahira eh geography ka san dai ba wanda zai je yana karanta geography ya ce yana jiran nan lahira za a biya shi ko misali a ilimi ne a yi misali nake ga sanin da yawa to ana nufin ilimi wanda yake na shari'a alkur'ani hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiqhu da kuma ilimai da suke da alaka da su akwai wasu ilimai suna da alaka da su sai kai su sai ka gane waɗannan in baka yi su ba waɗannan din masu su yi wahalan fahimta na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwaladin salihin yad'u la ko kuma ɗa na gari ɗa na gari wanda yake masa addu'a to kun ji sharadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ɗa na gari kenan idan ba na gari bane akwai matsala saboda idan ba na gari bane maluma suka ce ai ko addu'a ma ba zai yi ba akwai yara da yawa ba sa wa iyayensu addu'a babu ko kaɗan na ba su ma yi addu'an ba kan ba sa ma yi ba ruwansu yawa ba abin da ya dame shi wanda ya kamata a ce mahaifin mutum yana da rai ma zai ta masa addu'a Allah ya ja kwanan shi Allah ya ba shi lafiya idan mutuwarsa ta zo Allah ya sa cika da imani wannan addu'a da ya kamata ɗaya ya tawa mahaifinsa kenan in yana da rai idan ya rasu kuma ya ta masa addu'a Allah ya ji kanshi saboda me shi ma ƴaƴansa za su ringa yi masa addu'a daman kamata dini tudan abinda kai shi za a yi ma idan ɗa ya dage yawa mahaifinsa biyayya to ƴaƴansa ma za su yi masa biyayya in ya dage yana ta musu addu'a shi ma za a yi masa sa'annan mutum ya sani duk girmansa duk shekarunsa yana nan a matsayin shi na ɗan iyayensa in ka kai shekara ɗari sunan ka ɗan mamanka in ka kai shekara ɗari sunan ka ɗan babanka da ka kana nan kar mutum ya ga ya aure na da yaya shi ke ne ya daina wa iyayen shi addu'a wannan kuskure ne mutum zai ci gaba da musu addu'a ko da ya kai shekara ɗari a duniya zai ci gaba da musu addu'a don suna nan a matsayinsu ya ringa addu'a ta alkur'ani rabbi hamuma kama rabbayani sagira rabbi hamuma kama rabbayani sagira Allah ka ji dan iyaye na uwa da uba kamar yadda suka rene ni ina karami mutum yayi ta yawaita wannan addu'a yana musu addu'a to kuma kaga wannan ya nuna dole ne musulmi ya dage ya ba ɗansa tarbiyya don me dan ya zama nagari don mai don ya zama yana yin addu'a ya zama yana zuwa masallaci yana zama yana sauraron wa'azi wannan ba ƙaramin alheri ba ne eh akwai yara da yawa ba sa zuwa masallaci ba ruwansu ba ruwansu amma alhamdulillah munan yara suna zuwa ko ko na ce wasu na eh wasu zan faɗa saboda a na an goma an taɓa mun wani gulma cewa wasu yara sun yi guruf su ba za su dinga zuwa nan ba saboda ana damu su da wa'azi ana an goma ana damu su da wa'azi to kaga kalmar damu da wa'azi ma ai musiba ce musulmi ya ɗauka damunsa ake da wa'azi na akwai abin damuwa na nuhu Allah ya shiryar da su Allah ya sa su gane ba damun su ake ba so ake su zama sun nutsu sun yi saiti saboda ita duniyar nan in kai saitin ma kanka kace maka ai idan mutum ya ji ya bi Allah kai shi ya taimaka ai idan mutum ya ki bin Allah ma kai shi ya tuka ba wani abu shekaru ne haka ne yadda kake ganin su kit kit kit kit yanzu a kare yanzu yanzu a gama yadda ka san sinima yanzu yanzu za ta kare bari ma yanzu kana gani yadda juma'a take zuwa duk wanda bai gane cewa lokaci na gudu ba a yanzu dai to akwai saura wallahi lokaci na gudu yanzu yanzu sati zai yi yanzu yanzu sati zai dawo yanzu yanzu za a yi wani sati yanzu yanzu wani zai karu yanzu za a yi wata yanzu yanzu wani wata zai zo yanzu za a yi shekara yanzu yanzu wata shekara za ta yi ha wata nan kun ji wai ramadan sauran wata bakwai sauran wata bakwai to kun ji ramadan wanda kamar jiya muka muka gama kuma haka za ka ga cikin inda ran lafiya yanzu yanzu kana ji ana sarkin musulmi ya ce a duba wuta shi kenan shi da mako to ala kulli halin da mutum ya sani ya yi kokari ya lazanci musulunci ya lazanci alkur'ani ya lazanci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kokari ya dage wajen biyayya ga Allah gashi kuma ba wanda ya san yadda za a yi don duka mu ba wanda ya san yadda za a yi wace ne wace ne wace ne ba wanda ya sani kawai dai kana tashi yanzu da yake akwai waya da sai ka ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da ka duba sai ka ga wani wani na don go ko haka haka haka kullum kullum kullum wata nan da an ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai a ganka Allah ba mu sa'a ku ya guri sai a ganni na eh wallahi haka yake faruwa wanda kake ganin ma ba wai wani abu suka sani ba kar ka dauka wani abu a'a su ma yanda kake raye kana more wannan haka suke raye suke suna ba su dauka za su mutu ba amma ina kwana ya kare da haka dama in kwana ya kare kuma ba mu tsayawa Allah ya ba mu sa'a وانا حديث امام مسلم يرويتوشي وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملؤونة ملؤون ما فيها الا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما رواه الترمذي وقال حديث حسن an samu hadisi har yau daga Abi Huraira yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a duniya mal'unatu duniya tsinanniya ce muna cikin tsinanniya na dukkanmu a cikin tsinanniya muke duniya gaba ɗayanta Allah ya la'ance ta shi yasa an kaga mutum ya sanya duniya a gaba ya sanya ta a gaba sai ya baka tausayi musamman neman duniya irin na makantar nan kaga wai mutum saboda neman duniya baya sallah ina namu ka zo saboda neman duniya duk wani abin da Allah ya dora masa ba ruwan shi da shi yana so sai akwai wata kalma ta yaudara da tura suke aiki da shi wai I will make it ko make it zan yi sai ka tambayi kanka in kai makin din me za a yi mutum nawa suka yi makin duniya mai aka yi na in ka samu duniyar me za a yi ba abin da za a yi wallahi na amma sai ka ga irin kaman wani matsayi ne mutum lalle ya kokari sai ya kai musulunci bai hana musulmi ya nemi abinci ba bai hana musulmi ya yi kasuwa ba amma dai ba irin nema na makanta ba ba irin nema wanda zai hana mutum bin Allah ba ka'idan musulmi duk yadda ya kai da kasuwa to da an ci hayya ala sala na to sai kasuwa ta tsaya duk yadda ya kai da aiki da an ci hayya ala sala shikenan sai tsaya kuma a cikin kasuwan nan a cikin neman duniya na yana tuna Allah yana tuna ta wannan ita ce rayuwar musulmi amma dai a ce kawai mutum ya shiga magabniya wani yanzu yana cewa wai satin shi da ya bai sallah wallahi kuma musulmi me ya faru wai sai wani dil ne suke shi dil sun shiga wani dil zafi shi guda bai zalla ba Allah kiyaye maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mal'ulun ma fiha duk abin da ka sani yana cikin duniya shi ma tsinanne ne illa zikirallah sai dai ambatan Allah shi ambatan Allah shi babu baya ci wa ma wala da abin da ya yi kama da shi ya bi hanyarsa shine duk wani aiki na bin Allah shi baya ci sallah ba ta ciki azumi baya ciki sadaka ba ta duk wa ma wala duk wani abin da ka sani na bin Allah ne to shi baya ci wa aliman malami ma baya ci alhamdulillah wa muta'alliman mu almajirai ma ba ma ci kaji shi yasa zaka ji magabata suna ce ma to kun aliman aw muta'alliman duk yanda za a yi ko ka zama malami ko ka zama almajiri kar ka zama na uku sai ka halaka akwai na uku da ake so mutum ya au mustami'an ya ce kada ka zan na hudu to shi ke na sai mutum ya halaka Allah ya kiyaye kaga mu alhamdulillah mu almajirai ne mu lalibai ne shi kenan da adam ya shiga ciki ya fice daga cikin wannan kenan wanda bai zama haka ba yana cikin la'anar Allah Allah ya kiyaye to ko wannan ma bai isa ya sa mutum ya dage ya nemi ilimi ba ko wannan bai sai sa mutum ya dage ya zama mai neman ilimi ba hanyoyin neman ilimi suna ciki haka ma a saurara a ji karatu ma neman ilimi ne bare kuma mutum ya je makaranta yana rubuta yana karantawa وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع an samu hadisi daga Anas ya da Allah su kara tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya fita cikin neman ilimi to yana nan yana cikin aikin Allah har sai ya dawo kenan masu zuwa karatu kasashen duniya in dai karatun na na Allah ne ko na Allah da annabi ne to suna cikin fi sabilillah suna cikin hanyar Allah suna cikin biyayya ga Allah saboda mai su annabawa abinda suka bari na gado shine ilimi to kaga ko ina ka je neman gadon annabawa ko ai babu laifi kai kokari eh tunda zaka tarar da inda wani abin duniya ne an tafi neman sa can nesa رواه الترمذي امام الترمذي ne rawaito wannan hadisi wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qal lan yashba mu'minu min khairin hatta yakuna muntahahu al-janna rawahu tirmidhi an samu hadisi daga abi sa'id al-khudri ya dalla kar tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wato mu'mini ba zai ƙoshi ba da alheri mumini ba zai taba zama ya ƙosa ba ba zai taba zama ya ƙoshi ba ko ya ƙosa da alheri wato duk mumini zai zama kullum yana fafutuka wajen aikin alheri can ba da shi ba in dai aikin alheri ne can ba da shi ba yana ta kai kawo ya yi ta ƙoƙari wajen aikata alheri hatta ya kuna muntahahul janna har ya zama ƙarshen inda zai kai shi ne aljanna Allah ka kai mu eh mumini zai ba zai wuce ba yana ta kokarin aikata alheri duk wani aiki na alheri zaka tarar yana da shi ake yi ba zai zama ya ja baya baya aikata alheri ba don me dan har ya samu a kai matuka tunda duk mafuta matuka da fata da ake shine a shiga aljanna Allah ya samu duk wannan fafutukar da kaga ana yi karka yi kaza ka bar kaza ka yi kaza karka yi kaza duk abin da ake nema shine mutum ya samu aljanna saboda idan mutum bai samu aljanna ba yayi hasara Allah ya tsare mu eh bare ma musulmi kuma musulmi wanda kake musulmi ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kana sallah kana azumi kana abubuwa gashi nan na alheri kuma ga wani ya yi kafirci bai bi Allah ba kuma ku je ku haɗe a wuta Allah ya kiyaye ai abu bai yi ba amma za ka ga abubuwan da suke faruwa yanzu wani irin matsayi da aka kai wani bayan Allah yana gaya mun an kama wasu masu satan mutane yana cikin masu musu interview musulmai wai cikin ɗaya daga cikin wanda ake wa interview ana maganan yaya me yasa suke yi a ji tsoron Allah mana su daina wannan abin da suke yi wai buɗan baki sai ya ce ai idan mutum ya isa namiji to sai a haɗu da shi a jahannama ku ji wannan abu kun ji maza shi ne na ce sai kuwa ce mana ya ce a mu sai muka ce a mu mata ne gaba ɗaya ba wallahi ba wanda ya san namiji a ka ji wannan wauta mutum ya ɗau jahannama ma waje waje ne da za a je ana daru ko ina nufin wani waje da zai je ya nuna shi dan namiji ne ba mutum a nan zai ce a haɗe shi a fursuna ba irin ya kai namiji ko ma mai zai faru a bai san jahannama ba sau ai tsagwarar rashin sanin Allah ne eh duk wanda zai wannan kalma ka san matsayi na rashin sanin Allah shine ya kai ya kai girma Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جهرها وحتى الهوت لا يصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن an samu hadisi daga abi umama ya da Allah ya kara tabbata a gare shi sha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce bambanci fiziko bambanci fiziko na malami da kuma mai bauta wannan malami ne wannan kuma mai bauta ne in aka ce mai bauta fa ba ana nufin mai bauta akan jayanci ba a'a mai bauta wanda ya samu dan rabarsa na ilimi ya san Allah ya yi tauhidi na amma ya fi ba da ƙarfi wajen ibada akwai bayan Allah masu yawan bauta akwai kuma wanda suke yawan karatu to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bambancin malami fifikon malami akan mai bauta yace kaman fifiko na ne akan ɗayan ku yaya bambancin mu da manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya san shi sai Allah Allah ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallama wato da daraja wadda Allah ya kaɗai san iyakarta to maza Allah sai yi kwatance da kai shi ya ce kamar fi jikona ne a kan kuma bai ce a kan mafi girman ku ba a adina ku na ƙasa da ko na ƙarshen daraja a cikin ku kamar bambanci na ne da shi ai kaga bambanci ya kai bambanci to sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah maɗaukakin sarki da mala'ikun Allah kuma da waɗanda suke sama maluma suka ce to ai waɗanda suke mala'ikun Allah su ne a sama aka ce a Allah maɗaukakin sarki maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wato wato a keɓanta keɓantattu dama ake kira kama a zo a ce da mutanen masallacin nan da limaman masallacin nan ai an gane kaga limamin masallaci suna cikin mutanen masallaci amma sai aka cire su saboda wani matsayi da suke da shi to haka dan Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da Allah da mala'ikunsa da waɗanda suke cikin samai da kuma wanda suke cikin ƙasa ƙasa halittunsa yace har tururuwa a cikin ramunta manzo Allah yace har kifi a cikin ruwa dukkan su suna wa wato suna nema wa wato malami ne koyar da mutane suna nema masa gafara Allah idan aka ce salati na Allah akan dan adam ana nufin gafarar Allah idan aka ce salati na dan adam akan dan adam to nemawa dan adam gafara da haka ai kaga wanda yake koyar da mutane ilimi saboda Allah ya yi sa'a kana bacci kifi a ruwa yana tsalle tsalle yana Allah ka gafarta wa ne ka je ka ga kifi a ruwa ka ga yadda ake kama kamu ɗaya zai a kama kifi dubu kifin nan ba sai sitar waɗansu karfasa na kowane yana nema ma gafara haka zan Allah da za a dace ko eh dama abin da ake nema ke da haka kuma karkace wai wani ana maganan wasu malamai da suke ko hawa mimbari ko ake wa'azi haka kai ma zaka yi zama muallimin nasil khair zaka dage akalla ka rinka koyar da iyalanka na ka shiga ciki ka rinka koyar da yaranka akwai iyaye masu dabara ko da yaran suna zuwa makaranta sai sun musu aji a gida akalla suna jaddada musu karatun da suka yi to amma kaga haka zai yi ne in uban ba sai ya iya ba bai iya ba ba haka ba zai yi ba amma mutum ya yi akalla ko fatiya mutum a koya wa yara gidan da yara suke karatun alkur'ani wato alherin da yake sauka a gidan yana da yawa ka lura ka gani gidan da ake karatun alkur'ani rigimar gidan ba ta da yawa saboda Allah yana saukar da albarka a ciki Allah yana saukar da nutsuwa aljanu masu hada fada ma ba sa zuwa gidan rigima rigima wani lokaci za ka ga rigima ta cinkushe saboda shaidanu da suke zuwa su hada so a ringa yawanta karanta alkur'ani dama an mana umarni mu ringa kewanta surat karanta suratul baqara eh mu ringa yawanta suratul baqara mu ringa in ma baka karanta ba ka ringa sashi a kaset yana yana ta juyawa a gidanka alheri ne babba وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتدعو أجنحتها لطالب العلم ردا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الهيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم ومن أخذه أخذ بحنز وافر رواه أبو داود والترمذي an samu hadisi daga abid darda abid darda babban sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin da ya dauki duniyar nan ya fahimci duniyar nan fiye da yawa daga cikin sahabban manzan Allah abid darda yana da kyau mutane su dinga karanta tarihin abid darda yana da kyau mutane su kwaikwayi abin darda saboda idan mutum ya kwaikwaye shi to lalle zai yi wa duniya rikon sakai nan kashi kashi ake cewa bu wallahi ba zai rike ta da karfi ba zai rike duniya haka in Allah ya ba mu iko ma to lissami hudu ba kan abin darda insha Allah eh wato rayuwarsa har sahabbai yana musu darasi na? gaskiya ne ai shi ne ce ma duk sahabbai yana wasu darasi suna fuskanta saboda kuma shi abubuwan da ya ji a wajen manzan Allah sallallahu sallama kuma gashi Allah ya turo mar duniyar duk yayi watsi da ita eh gwamna ne fa amma lokacin da sayyidina Umar ya shiga gidansa ya je ziyara na farko dai ba ba fitila gashi kuma suna da aminci da sayyidina Umar sosai mutumin sa ne aka zauna da khalifa da gwamna shi fada kafa ya sa da ya hasa hannu sai ya ji ashe yashi ne fulan kafa da ya sa hannu a wajen filan sai ya ji ashe ciyawa ce mayafinsa yana nan bayan ruba komai sai da umar ya ce ah wai ni ba na aiko ma kuɗi ba ne ba mun aiko ma ga ta saliba kalifa baka ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ne ya ce guzurin guzurinku guzurin ɗayanku a wannan rayuwa kada ya wuce abin da zai iya ɗan ɗora akan doki ya wuce yake ga sayyidina umar to mun ka ga mu guzurin mu a tirela ma kan na na to ba magana na a tirela kuma a tirela ma duk gashi nan mutane an kya gode wa Allah kuma na complain ai masifa ce ake ciki malam gashi kowa kuma yana cikin kawai shi shi bai samu yanda yake so ba ko ya an kake so Allahu alam mai mota ɗaya bai gane kan garin ba mai mota biyu bai gane kan garin ba mai mota uku bai gane kan garin ba na mai gida daya bai gane ba mai gida biyu kai mai miliyan biyar bai gane mai miliyan ɗari ma bai gane ba in ana complain ana iko har da shi ake yi sha garin ba kyau duk ba haka muke kawai za ka gane kawai dai mun fuskaci wani waje da ya hari Allah ya karkato da Allah ya tsare mu to shine yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya kama hanya ta neman ilimi yana neman yarda Allah da wannan hanya to Allah zai sauƙaƙe masa hanya aljanna Allah ka sauƙaƙe mana sa'annan mala'iku tana suna suna sanya fuka-fukansu ga mai neman ilimi saboda yarda da abin da yake yi sa'annan malami waɗanda suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasa har kifi a cikin ruwa suna nema masa gafarar Allah sa'annan falalar malami akan mai bauta kaman bambanci ne fifikon malami akan mai bauta kaman fifikon wata ne akan sauran taurari su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma su a malamai su ne magada annabawa magada annabawa saboda su annabawa ba su gadar da dinari ba bare dirhami babu annabin da ya bar kudi eh su abinda suka bari abinda suka bari shine ilimi da haka wanda ya kama wannan hanya ta wani ya samu ya ya kwashi babban rabo wanda ya kama hanyar ilimi to ya ya samu wato gadan annabawa wani ya taba zuwa cikin ya ce wa sahabbai maza maza a je masallaci ana raba gadon annabi mutane suka ringa tururuwa masallaci kwaje zai samu ana karatu suka ce ina ya ce gashi na aiki na abinda annabawa suka bari ke domin ma kaga yanzu muna cin gada annabawa ko eh وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ندر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عام سامع رواه الترمذي an samu hadisi daga ibn mas'ud ne da Allah su kara tabbata a gare shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah madaukakin sarki ya haskaka ya haskaka fuskar wanda ya ji magana daga wajen mutum da ya ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ballagahu kama sami'ahu sai ya isar da sakon yanda ya ji shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa rubbu muballighin aw amin samin so da yawa ana samun wanda aka isar da sako gare shi ya fi kiyaye sakon fiye da wanda ya kawo sakon wanda ya ji sakon wato wajen fahimta na ilimi wujuhun yawma idin nazira ko ila rabbiha nazira ko ila rabbiha nazira wannan nazira hina najjara Allahu nan Allah haska wato fuska mai haske to manzo Allah ya yi addu'a cewa to Allah ya haskaka fuskar duk wanda ya dauki sakon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya isar da shi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu ragi babu ƙari to manzo Allah ya yi wa duk wanda yake hidima wa hadisansa wannan addu'a shi yasa ilimi na hadisi ilimi ne mai daraja ilimi ne mai girma eh yana da kuma sarƙaƙiya yana sarƙaƙiya malaman da suke kutsawa a cikin suna ƙoƙari ƙwarai da gaske abinda ake so ga malami da ya ilimin hadisi mafi babban jagora shine tsoron Allah ta yadda in ya gane kuskure zai faɗa saboda ba wanda ya wanda ya wuce kuskure zaka tarar da malumma wanda suka yi ta tantance hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci su da kansu sun tantance hadisin sun ci hadisi ne mai kyau sai kuma su gane ba mai kyau bane wani lokaci sun tantance hadisi sun ce ba mai kyau bane sai kuma su gane mai kyau ne to duk sai su zo su yi bayani kamar malam Nasiruddin Albani Allah ya ji kanshi haka yayi littafi kaga yana da silsilatu sahiha ko yana da silsilatu da'ifa silsila na hadisai ingantattu da amma a ciki daga baya wanda duk ya gyara sai zo yayi littafi yayi yayi bayani cewa to hadisi da na faɗa a can ba mai kyau bane na gane mai kyau ne hadisi da nace a waje mai kyau ne na gane mara kyau ne saboda amana ta ilimi wasu kuma sai suka je suka yi zaka ga littattafai biyu wanda ɗalibansa waɗanda suke masu ladabi sai suka je suka yi rubuta taraju'atul albani wato inda ya dawo daman kuma haka ake so ka yi kuskure ka gane ka dawo ka jara marasa kunyar ciki kuma sai suka rubuta nasu wai dalalat wannan kuma rashin kunya ne da bambanci wanda yana faruwa tsakanin ɗalibai da malamai Allah kiyaye وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه والجم يوم القيامه بلجام من نار رواه ابو داود والترمذي an samu hadisi daga abi huraira da Allah su kara tabbata gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk aka tambaye shi dangane da wani ilimi sai ya boye shi wato an da aka mar tambaya akan ilimi ilimin da zai zama mai amfani ba kowane ilimi ba sa'annan mai tambaya ya zama mai tambaya ne don ya sani idan malami ya gane mai tambaya ba don ya sani ba ne idan ya ƙi gaya masa ya yi daidai sannan baya cikin wani hadisi akwai masu zuwa suwa malamai tambaya don su gure su akwai masu zuwa suwa malamai tambaya wanda ba ta da amfani shi kai shi in yaji amsa ma ba amfanin da zai masa da haka duk wannan in an ba a ba shi amsa ba amma wanda ya zai na tambaya malam ya zan yi alwala na misali malam ya zan yi sallah a ya hukuncin alwalan mutum ta karye na misali kuma ka sani ka ki gaya masa to shine ake magana mutum ya san ilimi an zo ana tambaya wanda za a yi amfani kuma ya ki faɗa to wanda dai yayi wannan to uljima yawmal qiyamati bil jamin na za a masa wato linzami za a sanya masa linzami na wuta a fasa bakin sa sanya masa linzami na wuta a cikin bakin sa saboda ai da baki ne ya boye ilimi wato ana magana ilimi wanda ake bukatuwa zuwa gare shi akwai wasu ilimi ba a bukatuwa saboda in ka gaya mutane ma rudewa za su yi to shi wannan ba a ce sai an fada ba ko da an yi tambaya in ana ganin akwai irin wannan to ba laifi a yi shiru saboda ba shi ake magana ba amma duk ilimin da zai amfanar da mutane suna bukatar shi mutum ya sani kuma ya ɓoye to kuskure ne shi yasa ba kyau mutum ya yi ilimi ya ja baki ya shiru a cikin al'umma akwai wanda malamai da suna da ilimi amma sun yi gum ba kyau yana da kyau su koyar da mutane ko da ba su koyar amma su samu dai wani waje za su ringa ba da taimako na abin da Allah ya madaukaki sarki ya sanar da su وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به أردا أردا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها أسامة حديثي هل ويودك أبي هريرة يدالا سكارة متى غريشي يشي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي وددي يكوي والإلمي ilimin da ake neman yarda Allah da shi kaga Qur'ani shine lamba ɗaya ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiqhu duk wani ilimi da Allah ake nema yarda Allah ake nema da shi to mutum sai ya neme shi amma shi manufarsa manzo Allah ya ce la ya ta'allamu ba ya nemi ilimin bane sai saboda lisi ba bihi arzan dan ya samu abin duniya kawai ya shiga malanta ne saboda ya samu kuɗi da kunne na da kunne na IFCDA amma ya daɗe lokacin da 'yan masu sai da fili suke da waje a ƙofar shiga FCDA akwai dillalan fili da suna taruwa sosai wani ya ce ko wani malami ya gani ba daidai ne ce amma ya ce ya ce ka gaskiya malamai suna tabawa ya ce gaskiya mu ma za mu zama malaman nan ya faɗa a filin cewa lalle zai zai shi ya yi karatu saboda malamai suna tabawa haka shi wannan ba kiliya ko shi kawai ya shi zai yi karatu ne don ya taba shi ne abin da hadisi yake wannan niyyar mutum ba wani abu a ciki kawai yayi ne don ya samu duniya ko yayi ne don sunan shi ya zama ya shahara ai ta kira sunan shi ana cewa kai wani dinan ba dama ne ya zan niyyar mutum kenan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda duk yayi wannan da ilimi wanda ba a neman ba na duniya ba amma kaga wanda ya je ya karanta likita saboda a san shi a duniya ai daidai ne na ya samu kuɗi ya je injiniya ne daman kayan abin neman duniya ne ha da ya zo gigi na gidaje ya samu kuɗi duk wannan ba komai daidai daman na duniya amma mutum ya je ƙur'ani shi yasa ai masu musabakan alƙur'ani sai sun yi a hankali masu musabaka musamman wanda kawai musabaka ta sashi karatu ya ce kawai yana son sai ya haddace ƙur'ani don ya ci mota ya dage ya haddace ya zai ci mota to ko ya ci mota ko bai ci mota ba kaga shi ya yi ne da me yayi a san duniya yayi to kaga shi yasa maluma suke cewa a bai bar yara yan ƙanana su su ta yi don ne don ya tara musu hamasa na karatun alkurari amma katon mutum ya je yana ta ƙoƙarin hadda saboda zai ci karatu ba ma kuma wani abin da zai baka haushi ba idan kana hira da masu karatun wai har tsafi suke yi wallahi ma tsafi ni wannan mai karatu yake gaya mu a wajen karatu a wajen musabaka wai za a wa mutum tsafi don ya bata har ƙurani ya zama abin wasa ko ya zama wasa ba akwai wanda wani zai ta wani abu a ido kuna haɗa ido da shi to ka rikice Allah bai saukar da Qur'ani saboda wannan saboda wannan abubuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yayi wannan saboda duniya to shikenan dan ya samu duniya mazala ya ce to ko kanshin aljanna ba zai ji ba ko kanshin aljanna amma ba ba yana nufin wai kafiri bane ba kuma yana nufin in ya shiga wuta ba zai fito ba a'a ba zai shiga shi aljanna bane lokacin da ake shigar ta na farko yana nan musulmi shi kuma laifi ne sakon Allah ne Allah ya yafe masa shi kenan eh amma dai ba a san duk abin da yake na lahira ne a mai da shi ya zama na duniya Allah ya kiyaye وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل العلم انتزاعا طيب أنا ذا مقانا وانا حديثي za su iya tara sun iya eh ba damuwa in zai sun iya za su tayar ko da ƙanana ne na'am idan namiji zai wa matar salimanci su kadai shi zai ta da ikama ko wata za ta tayar in wata ta tayar sallah ta yi in ya tayar sallah yau annabi suleiman allah maɗaukakin sarki da ma babansa annabi daura wannan ƙara ma allah maɗaukakin sarki ya musu ni'ima ya musu baiwa ya annabi suleiman ya yi addu'a ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulkin da bayana ba zai sake yi Allah ya madaukakin sarki ya ba shi mulki har da na aljanu alkurani ya gaya mana su kayan karo nan duk kayan karo a ruwa annabi suleiman sai ya ce a je kawai aljanu su ebo ba shakka yana da mulki amma bai bar komai ba sai ilimi eh ai su duniya da Allah madaukakin sarki ya ba su ba su dauke ta komai ba ko yanzu ai ba wai cewa ake in mutum Allah ya bashi duniya shikenan zai saki a wuta ba ba haka ake faɗa ba a wanda zai shiga wuta shine wanda duniyarsa ta hana shi neman lahira ko kuma ya nemi duniyar ba daidai ba akwai wanda neman duniyar kansa yadda ya neme ta dama hanyar shiga wuta ce amma ba sai ake ba amma ɗaukar duniya wata aba shi ne musulunci baya so ko da Allah ya baka ta zaka barta ya zama abin da aka baka ta zama hanya ce sila ce kawai ta neman lahira ai annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kawo taimako in babu kuɗi wa zai kawo taimako na ai da shi ake yi amma matsalar shi ne mutum ya samu dukiya dukiyar ta raba shi da Allah shi ne kan musulmi ya haka ko ya je nemi dukiya ta haram amma in ba wannan ba yi alheri ce akwai falalar dukiya amma akwai falalar rashin ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi addu'a yake ka san shi Allah madaukaki sarki annabi aiko masa mala'ika ya aiko masa musamman aka ce manzo Allah ya zaba wanne yake so yana son irin nasu annabi Sulaiman ya zama annabi mai dukiya idan yana so duk duwatsun garin makan nan za a canza mu ya zama zinari shine mai su ko kuma yana so ya rayu annabi talaka sai maza Allah ya ce a ina son na rayu annabi talaka annabi talaka shi yasa zaka ji yana ma addu'a yana Allahumma ahini miskinan wa abitni miskinan wa hashurni fi zumratil masakin Allah ka raya ni miskini Allah ka kashe ni ina miskini Allah ka tada ni ran kiyama a cikin miskinai ni ma zan yi addu'a ku ce amin ni kaɗai ma na oh hasan ada kuwa amma ba na nufin ka ji miskini ba za ka fito bane fa ba kar ka ɗauka haka ake nufi ba ko miskini da aka ji ana magana wanda zai rasa abin da zai ci ba a duk ba mai fatan wannan amma dai wanda zai fuskanci duniya ya fata a gaba wannan Allah kare ba mu sai ya sa mu zama haka saboda hasara ce da zaran mutum ya zo duk yadda mutum ya kai da duniya da zaran mala'ikan mutuwa ya sauko fa magana ta kare dai sun zama hoto babu wani abu shi yasa in dai Allah ya ba duniya ta mutum da zama hasilan lahira yayi ta kokari ya nemi lahira da ita na'am da bai kare ba ne na yawa wata rana kinsa wani bawan Allah yana son ya kara aure ya matsu shine sai matarsa ta ce ya kwantar da hankalinsa inda yana son karin aure in ya haddaka qur'ani ita da kanta za ta nemo marmasa to shine fa sai da kufa yadda kuma da hadda kawai ya hadda ta izu sittin yau ya ce mata to alhamdulillah ya kammala da ce masha Allah shi ne washe gari sai ta tashi da azumi don tamar rantsuwa ne ya ce mata ya naga kina azumi ta ce ka fara nake yi za ta na? eh alkawari bai cika ba to ai kaga duk wanda da ya jira wai sai mata shi za ta nemo mata na ai kaga ba zai yi ba to cewa wannan shi din ya haddace ba dan Allah ba kenan a to ai shi ya haddace dan Allah ne mun tunda ai saboda ya ƙara cika sunnar ma'aiki ne ko sallallahu alaihi wasallam aure aiki ibada ne ya sake ne ga iya gyara ni a ya samu hadda shi inda za a samu sun yi aikin alheri to ai wani abu ne an taɓa ba muke san wata budurwa ce ita kuma wani ya zo yana neman su yana da gemu sosai kawai da rana ta ce masa gaskiya in yana son ta kawai ya je a su gemun nan ka sha sai shi da gemunsa maimakon ya ce mata a in za a yi wasa a yi wasa ko banda kawai washe gari sai je kan ɗage mu shi da da ya dawo yana ga zai burge ta ta ce da ta gani sun ta kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce wallahi da man gwada ka na gani ko kana ji tsoron Allah ce to wanda ya nuna kai ba ka tsoron Allah da haka ni ba wurin ka babu ah to je mu ai ibada ne ba mata ta saka ka ake ta ce kawai taskin ta yi shiga ko yana jin tsoron Allah zuwa me ce ko da gaske take ko ƙarya ta kare yi wallahi ala eh shi yasa a yake son musulmi ya zama dai kai shi daya a kan harkar rayuwarsa kawai abinda Allah yake so ka saya nan duk abinda Allah saboda duk an gama ba duk abin da muke cikin nan an gama an gama komai ba abin da ya rage sai dai zartawa na wajen ubangiji na'am alaihi salam to gaskiya ita ma tana bukatar lacca mai zaman kanta ya ce wasu na shiga maganan karanta islamic banking finance na insurance waye-waye to duka abubuwa ne da suka zo musulmi wanda ana son musulmi su shiga don su wato rage wa musulmi raɗaɗin ko kuma zafin bala'i da aka sashi saboda ai bala'i aka samu saboda wannan institution din duka in ka kalla ba maganan Allah suke ba maganar su man yahudawa ne ai maganar su musa kowa ya dinga cin riba ne kuma hadisan manzo Allah sun faɗa to ana ta kawo maganar islami ne don a sauƙaƙa wa musulmi to kaga wanda ya shiga da wannan niyya ana son ya samu lada ya zan yayi abu duk yanzu aikin da ake na na bankuna na musulunci ai sai dai a ɗan rage a ɗan rage amma hakikanin abin in ka kalle su ai har yanzu ana cikin ruwa duka saboda wasu ɓangare ne wanda shi dai Allah ga yanda yake so a yi wannan kuma in za a yi na Allah abin ba zai yi ba ba zai yi ba ne na Allah ne shi ne ba za a yi ba saboda ita riba koyaye take haramun shi koyaye take kuma akwai ayyuka na bankuna wanda tsarin musulunci idan aka hau kai su a wajensu kamar hasara ce eh za a ga to ai kaman kuma Allah madaukakin sarki sai da ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba da ka duk wani abin da ya zan satin din shi na riba ne yana nan a matsayin riba abin da ya faru da al'umma da kaji ake ta samun fatawoyi saboda al'ummar za a tafi a barta kuma dama abin da aka yi niyya kai shi yasa aka taho ta babu larura aka ce to a shiga bari na ma misali da gidaje da aka ce wa ma'aikatan gwamnati ai kaga idan da ba dan fatawan malaman ba in dai mutum na jin tsoron Allah kawai sai dai kwashe kayan shi tafi saboda an ce za a mulki ne za ta tsaya muku gidan ku biya ta akwai riba a ciki ba kuma malamin da yake ba riba bace kawai abin da aka ce shine ya zama larura a babin larura tunda ba za mu kwashe kayan mu dun mu bar Abuja ba ka kaga dai shiga aka yi a yi so da ya danganci niyyar mutum abin da yake yi sanar shi Allah ya san kowa me ya kulla me zai yi sallahu ala na'am Na'am. Fi hada. da a zaburar da su to hurumunsa shi ne kai dai uba ya zama ɗanka yana karantar ƙul'ani ne don ya samu aljanna don ka sashi ya ba Allah ba wai don wannan zaburar ba a ingila akwai lokacin da wani profesa ba musulmi ba ne ya ɗauki 'ya'yansa ya kai su makarantar islamiyya ya sa su a nan su ringa haddan Qur'ani preparator ne ake kiran shi na makarantar ya san sunan uban ya dauka kuskure ne hankalin shi ya tashi da ya ga sunan su yace fa nan fa makarantar yasa aka nemo shi ma professor ne yasa aka nemo uban cewa ah yana ga kaman kuskure ne ya za a kawo yaran da ba musulmi ba makarantar musulunci yana ga abin ya ce masa yana dariya ya ce a ya sani ya ce da sani shi kuma su ci gaba ya kawo su ne don su haddace ƙur'ani wai ya yi research ya gane duk yaron da ya haddace ƙur'ani ba ilimin da yake gagararsa kaga wannan ko kaga manufarsa kenan na watakila medicine zai yi yana son kwakwalwa ta bude tunda to ai kaga wannan niyya irin na wannan profesa ba zai zama niyyar musulmi ba da zai zama ita ce kawai niyyar sa dan yaransa su iya geography yasa su iya Qur'ani saboda kokolon su za ta bude su gane geography na niyyar ba za ta zama daya ba mu Allah ya sa mu koyi Qur'ani ne don mu don mu bi Allah don mu bautawa Allah don mu shiga aljanna to duk wanda kuma ya koya ba shakka akwai haske a koma me ya kama akwai albarka kamar yadda ka faɗi zahiran da baɗinan to mu niyyar mu ta zama wata ce wannan sauran kuma su zama yan rakiya wallahu alam sallu ala nabi kari Allahumma salli ala ko shi yara ka kafta rasu suna neman addu'a Allah ya jikanta waɗanda suka rasu musulmi da muka san su da wanda ba mu san su ba Allah madaukakin sarki ya musu gafara akwai mahaifiyar profesa salihu shehu salisu shehu shi ma da tada su ranar ina jin juma'a ne Allah madaukakin sarki ya mata gafara Allah ya ji kanta Allah sa ta huta Allah ya ji kanmu gaba daya Allah ya ja kwanan mu da imani don mutuwar mu ta zo kuma Allah ya sa mu cika da imani karanta Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin bil izzati amma yasifun salamun alal mursalin